أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na Ramadan hijira shekara 447 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida a darasinmu na jiya muna cikin suratul anfal mun tsaya aya ta saba'in da ɗaya kinan shalar za mu tashi aya ta saba'in da biyu kayan nan akwai wani abu da yake yawo hanyar sadarwa wanda kuma an aiko min shi su da yawa wasu suna aikowa da neman ƙarin bayani wasu kuma da neman suka na halin sunna wani cikin masu rawanin sunna a najeriya irin masu dawo suna ma suna sukan ɓangaren salafiya ya yi wani bidiyo ya yada na sukan tahajjud cewa bid'a ce ba ta da tushe ba inda manzala tsaya da dare sallah da jama'a mata da yara ɗayan shi mai yada ma har zagi ya tsayawa salafawa zagi ya kama sunan salafiya abin uba ya zagi wannan abin kwarai sun yada shi kuma sun yi kirki kamar da gaske ba wata hujja ba taɓa yi ba babban magana ma cewa albani rahimahullah wancan babban albanin wancan malam albani wai ya ce ma bida ce har ya ka tarihin bid'ancin ta to alhamdulillah mu dai ba mu bautar Allah da albani albani ya sami yarda a kama sunan shi dalilin malami ne mai ake da sunna mai taharri ne wajen an ce kaza zo a sunna zai kokarin aiki da shi sai ki kama sunan shi amma ba ma bautar Allah da ra'ayin albani shi yasa gana biya yawo eh zan karanta muku littafi ga cikin littawai wanda za ku san wannan mutanen ba Allah ba suke ni wallahi kurin suka ne adawa ta ta suna idan su arhe kamar da yahuda suka ce ma an zarla ala bashar min shayi yahuda suka suka yi zahi suka ce Allah ba abadin tar da Allah saukar alhali su suna hujja da littafin a taurari amma idan sai dan adawa babu da tayi da Allah Allah bai saukar ko da tayi ba su ma malaman da sunan sunna amma kuran adawa su da salafiya ta kai gaya yan uwa da farko eh ga ruwaya wanda za mu ga wai shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya raye wannan daren da shi da jama'a ko da matan ko bai yi ba idan bai yi ba shi ne bid'a kenan ko akwai ruwaya mun karanta nan kwanaki akan sunan abi dawud sunan nasai ibn majah haka imam tirmidhi nan zan karanta muku sunan abi dawud kan mas'ala ko ga magana a hili karara kayan maka kuma na motsa ta su kan suna cewa su malkawa ne domin su akan malikiya har zagin albanin suke akan malikiya amma wai yanzu suna son soke tajid yau suke hujjar albani kowa ya san su sukan albani suke amma su ce ban tare ne ko bai gude amma wai yanzu suna son soke tahajjud soke salafiya yau aka kawo albani ma ce bid'a ce aka kirki kamar da gaske sallaba Allah ba suke ni a za mu kanta ruwa nan ta Abu Dhar Abu Dhar radiyallahu cikin sunan Abi Dawud ne yake cewa sumna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ramadan فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفرتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا سلى مع الإمام حتى ينصرف تصيب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا فلاح قال قلت ومن فلاح قال السحور kenan abin da ke ruwaya abu zar ke cewa kusan abin da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne kiyamu ramadan yayi wasu yan kwanaki ya tsaye da gudun ka mai da tafarin lako wannan abin ba wani magana makan shi umar bin khattab bayan ya zama khalifa sai a masallaci sai suka mutun nan goma nan uku mutun ne a rarrabe suna sallah to sai ga daman dalilin a farta ne sun manzo Allah kuma ga alaban wani sabon farilla sai ce da wannan rarrabuwa kan gwanda a gama a yi liman guda isa tamim mudari da ubay bin ka'ab kenan asali wani abu ne dama annabi ya bari gudun a farta to kenan nan za mu ga inda annabi ya kuma isa da jama'a yace annabi sallallahu ya mun yi azumi da Abu Dharr mun yi azumi da annabi sallallahu ba mu yi kiyamun laili ba sai da sauran kwana wata sauran bakwai sauran bakwai ga mutuwar wata ya muna kiyamun ne ya da maka ta kusan sulusun dare ya tafi kashin warko ya ce dare na shi taurin kwana kenan kwa- kenan azumi na 24 bai huto ba a dare na 25 sai ya huto muka tsaya sai da rabin dare ya tafi sai muka ce ya rasulullah a da a ƙara a ja dare mu a ƙara sai a nan ce musu ai idan mutum ya tsaya tare da liman har liman ya ƙare za a rubuta mai ladan rayan daren gaba ɗaya ya ce falamma kanatar rabia da dare na hudu kenan dare ashirin da hudu daren kenan ashirin da biyar kenan ya ce lamai kumbina falamma kanatar sadisa lokacin daren kenan ashirin da bakwai sauran uku daren uku kenan daren ashirin da bakwai kenan ya ce jama'a alahu wani sa'ahu wannan faƙamu bina annabi ya tara iyalan shi da sauran mata kenan da ba nashi ba da da mutane faƙamu bina ya mulki yamun laili ya ce muna tsaye hatta hashina an ya fusa na fada kada muka yi tsoron kan sahur ta wuce kenan har asuba sa gudu maka ajiyar fita take to to kace annabi bai taɓa tsayawa da mutane da mata a kiyamar da tahajjud ka ga wannan ƙarya ce suka sunna ne kuma na ruwaya sunan abi dawud ya kawo imam tirmidhi ya kawo bal ibn majah da imam nasai haka yace su malikawa ne cikin wadda imam malik imam malik ya kawo ruwaya wanda umar bin khattab kan wannan sunna wanda yasa me yake ce yasa ubay bin ka'ab da tamim dari yace me me yake ce amar ayyukum an-nas bi ida asharaka wa qad qa- wa qad kana al-qaru yaqrib al-mi'in hatta kunna na'tamidu 'ala al-isi min tul qiyamah wa ma kunna nansarif illa fi furu' al-fajr wanda umar kin yasa tunanin da yake horon ka suna tsayewa raka goma sha ɗaya ya ce muna iya karanta aya ɗari da karanta liman ya ce har muna dogara kan sanda don tsawon tsayuwa ya ce ba ma ƙare sallah sai kusan keto alfijir to wake bi kun ce sabo bida ce wannan kurin ta'addanci ne kurin da suka suna kurin gaskiyar magana kuma magana albani ramonda ina da ita gata a cikin nan da wani lokaci bai ba- bai ba mu dama ina da ita gaba daya me albani ke magana ramonda albani iya magana akan irin abin da ake a harami a zo a yi kiyamun ramadan daga dawo daga baya a dawo a tahajjud kan wannan masal albani ya tsara da malaman saudiya har samu matsala ma aka samu rubuta shi da malaman saudiya shi albani iya magana dinna da abu a sunan abin da yake wace bid'a a yi kiyamun ramadan kuma ku dawo ku yi tahajjud yace sallah ce guda sallah ce guda ko a yi ta da farko ko a yi ta daga baya amma ya bar shi igari yanzu mu zo mu kiyamar Ramadan ko mu zo mu tahajjud shi ne kace bid'a ce har yace wanda ya ka tarihin wanda ya fara ta da a harami guda ake yi wani ne ya koma gehi da dare a- a wuri kaza yake taruwa mutane yake yi wannan shi ne kalmar ke mana bid'a yin mai da sallah daya biyu shi ke magana bid'a ce amma bai magana kan tahajjud ne ce har yake cewa cikin maimakon to ku yi ta makashin daren wannan shine magana misali mu yanzu nan da muke mu yanzu nan muna mu yake hawa biyu nan ekip ce ba mutane bane guda suke biyu mu anan a akwai masu uzuri masu su yi ta da wuri sai su zo da limamin sa daban mamun daban sai su yi ta bayan isha ko wanda suke da dama ko su gusu su hawa na biyu limamin sa daban mamun daban su yi ta tahajjud shine muke anan kenan a ce wata tahajjud bid'a ce su take musamman ita ko bid'a ce babu sallar babu sallar dare a tare mata da yara waye ƙarya ce babu ita wannan kun ta'addanci ne gaskiya magana na kasaka maka shuba tahajjud ya tabbata a sunna ba malami ɗaya na sunna da ke karanta duk da mai karanta dan bid'a ne gurin ci gaba
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الحق والله بما تعملون بصير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض a takaice wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana wasu kaloluwa ko nau'i na masu imani ya ambaci muhajirai da ansa wanda yan uwa a wancan zamani wayannan su suka kama ma addinin Allah har ya kai zuwa gare mu a yau Allah ta innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira da addininsu da wancan zamanin akwai tsangwama ba ka iya bautar Allah inda kake dole ka bar wannan wurin balle maganar makka zuwa madina ya zama wajibi ya ga wanda bai yawa Allah yake ta waɗanda suka yi imani suka yi hijira kuma wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi neman hanya ɗauka addinin Allah sun ba da dukiyarsu sun ba da rawukansu fi sabila cikin ɗauka addinin Allah walladina awaw wa nasaru da wa'inda su kuma suka ɗauki suka karbi wa'innan muhajirai kuma suka taimaka musu kina ansa to wa'innan Allah ce ulaika ba'dum awliya'u ba'd wa'innan shashan su masoyan juna ne wanda ta kai soyayya annabi zama ka'ida ma bayan soyayya da ake da ajumulce tsakanin ansar da muhajirai duk mutum ya hijira sai ga shi da guda cikin ansar ya zama dan uwanka yanda ake wa da kai ne har gadon juna suke a wancan zamani to wannan mutane Allah ce su ne Allah ke magana a kansu da matsayinsu ya ce amma akwai wallazina amanu wa lam yuhajiru akwai wanda sun yi imani amma ba su yi ba hijira suna garin suna ƙauyukansu to irin waɗannan kalaki mutanen Allah ce malakun min walayati min shay ba ku da wani abu na ɗaukan yauni ko walicinsu tunda suna can a garinsu hatta yi hajjiru sai sun hijira sun zo inda ku zo cikin ku suka hijira su ma amma suna can garinsu ba ku da yauninsu eh in me ya same su su suka ja su taso ba kuma ba yoni a kanku amma allah kan sharaɗin zamansu kamar abu ɗaya da ku yin hijira amma allah ce wa in stansuruku fiddi idan wani abu ya kama na taimako kan addini kare addini ko a can gina suke fa alaikum nasar za ku kawo musu agaji in suka nemi agaji za ku yi musu agaji amma illa ala qaumin bainakum wa bainahum misal kaji amma suna can garin su ba su hijira ba sai ta gama su da wani amma wancan ki tsakanin ku da shi kuna da alƙawalin zama lahiya ba ku yaƙi da shi to anan ba magana ku kama a ƙi wancan sai sai ta kansu ko su tsere tunda ba babu yoni a kanku su ma su hijira su dawo cikin jama'a su gama da ku amma suna can garin su ba sa ku je gwatsa da su ku yaƙi wanda kuka yi amana da shi magana ke wallahu bima ta'maluna basir Allah duk abin da kuke Allah na gani yan wannan sune jama'ar farko wanda Allah ke musu yabo asalkun awwalu minhum hajrul ansar wanda zai zaba umbi isan Allah ce wa'inda asalkun awwalu minhum hajrul ansar wanda suka yi yan farko farko yan gaba gaba na ansar da muhajirai ita wanda zina wanda zina tabu'un bi isan da wanda suka biyu su bi isan kenan wa'annan Allah ya yabe su muhajir azai ya ce duk wanda ya biyu su da kyautatawa radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda su su ma za su yarda sakamakon da Allah zai ba su ya ce wa'annan mutane wa addala lahum jannatin tattajri tahta al-anhar khalidina fiha abada wa zalika al-fawz al-azim na yawa mai musu makawo wa'annan da aka jero uwa ba tare ba kana da dama ka shiga layinsu an ka bi su abinda su cikin shiga bi su Allah ta wanzu ta ba'un bi isani kenan wanda suka bi bayan su bi isan kenan bin hanyar su bin hanyar su shine ake mai salafiya yau shine salafiya suke soka kanta salafiya shine bin bayan wa'annan abinda annabi yayi da wa'annan al'umma harko abinda suka yi ka bi gurbin su sai ka shiga layin su ne samun gafara ta Allah magana kenan ta ce wajen ta bawon kun duwan suka bi wa'annan da aka jero bi isan to Allah wa'annan radiyallahu anhu Allah ya rasu wa radu anhu kuma wa'adalam jannati tajri tahta al-anhar haka ne shine muhimmanci yan wa'ada salafiyar da yawa ribu da yawa yan bid'a da yawa suna cewa sunna sunna suke amma me bambancin ahlus sunna ya ce salafiyar a shi aka ce salaf bai da nashi bai tsari nashi wani malamin shi a shi kurin bi ne yake haka annabi yake haka sahabbai suka yi shine hanya amma sauran masu da'awar sunna yan bid'a eh suna da suna bin sunna amma suna iya da dama wani yayi ko kai ma kai ko kai inkarin sunna ma kai ra'ayinka shi mai manta ta sunna ma ta salafiya shine bin abin yanda yazo babu na ko na malamin ka kuma ina kaunin Allah ce duk wanda ya bi wani abin da suka yi kabi kana layin so don samun yarda Allah da samun sakamakon gidan aljanna mai Allah ce gaba والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كهوري سنة سنة جونانس سنة علاقة جونانس wa balle idan ya zamanto duk irin abin da tsakanin su an haka masu imani ne za su haɗin gwiwa eh to wannan haɗin gwiwa nasu na kahurai da suke yi sai Allah ke magana da ku masu imani an ce duk babu inda Allah ya kira mai koyi da su ba wani wurin ba kace illa tafa'aluhu ku masu imani in ba ku yi ba irin wannan soyayya da junanku irin nasu da suke ma junansu ta kun fitinatun filad ko fasadun kabiya za a sami fitina a saman ƙasa da ɓanna mai girma yawan shi ne a yau wannan hikima ko wannan tsari da allah yawa masu imani na haɗin kai da jimawa su 'yan adawar tamu suka gano da haɗin kan musulmi matsala ce a wajensu shi da yau siyasar duniya diyan da ake yi ba sa yarda a samu haɗin kan al'umma musulmi wanda kuma abu ne a hili inda za a samu haɗin kan tabbasa matsala ce a wajensu wannan ya wakana wanda kan ci tarihi yakin sassan da aka yi na lokacin fesal lokacin da aka yi ma aka saka mai zira'ila fesal allah ake shiga wata mashi fesal na saudiya wanda wannan sarki shi ne ya yawon haɗa kan musulmi gamin warko aka samu haɗuwa shi ya ce ni ba shugaban zai kira a zo a yi ina fata in mutu a fagen fama shi ba ce ban da kira ina gida don mu za a yi wannan bawan allah fitsala ba shi haɗin kan musulmi wanda aka samu haɗin kan ƙasashen musulmi gaba ɗaya wajen tankarar isra'ila kuma da kowa ya ga abin da aka yi wanda in ba don ba allah bai kadara ba ka samu cin amana cin amana da tunan hidin labarin isra'ila hidin labari to daga wannan ne suka ɗauki mataki diyan da za a yi ba siyasar makamai a diyan da za a yi ka ƙara barin su samu haɗin kai irin wannan duk siyasar da za a yi turasi kasar musulmi sake samun haɗin kai irin wannan da aka yi a wancan zamani wannan abu ne a hili da kacin siyasar duniya ta musulmi daga shi kan gani ba daga yau har yau ba samu ba wannan yanin saudiya daban dubai daban qatar daban masar daban wannan iya bayan wannan sun haɗa wannan ya kawo wani abun har yau sun san menene manuwa haɗin kan shi ne nasara ga musulunci Allah sa samu dama haka kenan kenan da haka Allah ya tabbatar da cewa idan bai mai ba haɗin kai irin wannan to tabbas akwai fitina da banna a saman ƙasa والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم نعم تنزل من جديد والذين آمنوا وهاجروا wajadu can mun ji matsayin su na kuma sakamakon su Allah musu Allah ya ce wallazina amanu wa hajaru wanda suka yi imani kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi cikin dauka addinin Allah wallazina awaw wa nasaru da wanda suka dauki suka suka suka dauki ko suka dauki ramce suka tara suka dauki muhajirai wa nasaru suka taimake su kenan muhajirai da ansar Allah ya ce ulai kaga wa'annan kala biyu ta masu imani humul mu'minun haqqan sune masu imani imani na gaskiya ba na baka ba ga imani ga aiki eh yace humul mu'minun haqqan sune masu imani na gaskiya lahum maghfiratun wa rizqun karim alam ta alqawlin samun gafara ta Allah da arziki mai karimci shin arzikin aljanna tabbas ما لا تجبا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
Allah ya ce wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum wanda suka yi imani bayan asabiquna walu na harko bayan harko to wanda suka biyo baya suka yi imani kuma su ma suka yi hijrat kuma suka yi jihadi bayan yan harkokin ala tafaulaika minkum wa inna su ma yan baya tare suke da ku yan harkon kenan yan bayan ma tare suke da yan harkon in suka yi aiki irin nasu ce ta ba da magana sun tabo bi sanin suke nan layi ko abu da gaba layin su yace waɗanda suka biyo baya irin su tare suke faula aka minkum wannan mata suke da ku kuma Allah ta Allah ta ulul arham ba'dum awla bi ba'din fi kitabillah su kuma nan Allah ce ma abuta nan asalin ulul arham ana kawo cikin rabon gado a ce bangaren uwa wanda ba sa ga ba su da ba su tasibi amma ana ulul arham ana ni kurin yan uwa na jini nan ita ta ɗauke maganar farko ta yadda har suna gadon juna saboda soyayya da tabbatar juna to ita ta ɗauke a yanzu maganar ma'abuta jini ma'ana yan uwa na jini su ne aula bi ba'adin fi kitabillah su ne suka yi kusa da shashi a cikin littafin Allah kenan wajen dangantaka ta gado wa'annan su ne ba wancan ba inna Allah bi kulli shay'in alim Allah kuma masani ne akan komai karshen amfani sai tauba
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نعم براءة من الله أنوا سورة التوبة زي ما جدي على رمى بكانت بسم الله بوجه ربنا wannan kamar da abdullahi bin abbas ke cewa ta ana magana da yawa kan ya aka yi batar bismillah ibn abbas ya wasu bin affan usman bin affan ai shine wanda ya sa aka rubuta qur'ani a wuri guda aka rara bakin wannan tiyawa usman tambaya akan me yasa ga anfal ga ga tauba kuka rubuta a mushaf kuma babu su babu bismillah kanun su sabanin sauran surori yace abin da ya kawo haka anfal tana daga cikin horkon sura da aka sarko a madina bayan hijira mun karanta ba yakin badar ko a cikin da muna labarin badar ko yace ita kuma bara'a tana daga cikin sura ta ƙarshe da aka sarko a madina suna da kama da juna isa suna da alaƙa da juna annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa aka sarko da sura kaza aya kaza ku sa ta wuri kaza wuri kaza aya sa ta wuri kaza ita wannan surori suna da kamar juna kuma annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah ba mu tambaye shi ba a ina ne wannan bi mu tambaye shi ba wannan sura ce guda ko daban ne bai muna bayani balle mu samu maraba sai mu sa su bismillah shi daga muka mu muka bata yanzu haka muka bar su da alquran muka bar su tare ga an fara ga tauba yanda muka ya bar mu haka muka muka bar abu haka ya ci kwano eh shi sa kenan ba mu samu dama raba saboda su da bismillah amma surori ne duka madaniya yan wa tauba za mu ga ta fara da bara'atu min Allah wa rasuli yanke alaka wannan sura ta sabko kusan ƙarshen rayuwar ta annabi annabi bayan ya dawo daga tabuk shekara ta takwas to tara za mu ce bayan ta tara da man haji ta tara ce za a je ya nemi ya so zai ta aiki amma bai ta aikin haji ba ka iya ta yi ya sa a wancan zamani makka ana haduwa da musulmi da kahurai mushrikai suna zawa suna aikin hajji na jahiliya suna tawafin ɗakin Allah zur da abin da ake suna kansu suna abu su na shirka suna yi ba a hana su ba a wannan shekara ce ya aiki abubakar amirul hajji ya tahi ya yi jagoranci musulmi zuwa annabi je ba iya iya madina ya aiki abubakar ya tahi ya aikin hajji da bayan tunan bayan tunan annabi sallama ya je aikin hajji tashi ta karshe dama ita goda goda ce ne to shine yanzu annabi sallama kenan ya tura abubakar daga baya ya aiki ali ya je karanta wannan sura kamar zama wakilin shi ne abubakar shine amirul hajj ali kuma ya kira cikin mina ya sanarwa da wannan abin da ke cikin wannan sura da kuma a gaya musu daga bana mushriki bai ƙara zawa aikin hajji daga bana ba ƙara tsawafin ɗakin allah zir an yanke mushriki bai ƙara shigowa aikin hajji a yi gawa duk mutane abin hema hema amina a yi sanarwa a yi shaida ku ga musu kowa ga mishi ta ce hajjin ƙarshe ta mushrikai ta ƙarshen mushrikai kenan to wannan ita ce a wannan shekarar ali ke annabi ya yaka ali ya je da wannan sura karantawa kowa ga abin da ake ciki shine yanke alaka yanzu ba magana wani fafa wani a kullum fafatawa yau ne da sulu za mu kanta da sura insha Allah farkon sura bara'atu min Allah wa rasuluhu yankewa yanke alaka kubuta ta hoto daga Allah da manzon shi illal ladina ahadtu minal mushrikeen dun mushrikan da kuka yi wani alƙawarin zama lahi da su wani babu mudda sananna ko ba kaida da akwai zamu karshe magana wanda aka yi alƙawari sananne daban nan wanda aka yi zaman mun kuma zaman lahi akwai ka taba kowa ba yanke ba wata kaza shekara kaza ba yanke ba kuma akwai wanda kurum haka ma ga sunan dai kurum suna zaman su to zo na magana ta zo Allah ya yanke alaka haka manzon shi ya yanke alaka da duk wanda kuka yi wani alƙawari da sunan mushrikai yanzu a gaya musu fasihu fil ard arba'at ashhur an ba ku dama daga yau daga wannan wannan hajjin wannan hajji ya goma ga wata abu yau kan masanawa aka yi ta amina aka yi ta daga yau an ba ku dama ku yi yawo inda kuke so cikin ƙasa ta musulmi ku kai ku kawo wata hudu ba taɓa kowa ba ya tsakanin mulki ba taɓa kowa cikin wata hudu ku kai ku kawo bayan wata hudu kuma ke nan yanzu kowa ya ta kanshi amma bakin wata hudu yanzu wanda yake da alƙawari sananne a can ban aya gaba Allah ce wannan a cika mishi an ce wata hudu wata biyar amma wanda babu alƙawari kurin ya ta kanshi bayan wata hudu wa'alamu annakum ghayru mujizillah kuma ku san da cewa ba ku gagara Allah ba ku gagara Allah wa kama mana a ga mu zaka zaka iya wani abu ko ba sa iya eh ba ku iya komi a ga ba sa iya komi ko mun san kai ko mai kauya kuran ko kai mai kauya ko ta kare kanka wa anna la mukhzil kafirin kuma Allah shi nake kaskantar da kafirai kahuri bai tunakara insha Allah in wannan a lokacin nan Allah subhanahu wataala ya haramta alaka kai na mushrikai a wancan zamanin ma akwai wannan tunanin to zai zai haraka ba mu ba kahuri tattalin arziki kasuwa kayan ake kawo ana zuwa haji da a ce babu su ya za a yi a shi can da Allah da ya magana cewa kasu da ka ce wani kumta wani kumta alatan kusa da yan ku tsoron talauci Allah Allah hannun shi zai ba zai ba fadala shi kenan ka ku yi tsoron kasu shigo Allah ya kasu shigo gurin wannan kuma fadala arziki hannun Allah ki a takaice dai Allah ya musu kuma abun nan wani aya sura karanta musu a karanta ta amina kowa ji Allah ya yanke alaka da manzon shi da duk wani mushriki an ba ku dama wata hudu ku kai ku kawo cikin kasa kuma ku sani wa bayan wannan kenan ba kenan bayan wannan kenan sai fa ba ta yaki kin ba ku wannan tsakanin mu da ku yaki gurin kuma a gaya muku sani ba ku gagara Allah kuma Allah shi ke kare kawuri ta gaba وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر نعم سنروى تم سمن دقاء الله دمنزيش wannan sanarwa zuwa ga mutane a gaya duniya gaba daya wannan sanarwa za a yi ta yawmal hajji al-akbar an ce shine wunin mina eh a wuni na mina na kwana goma sallah menene sanarwar anna la bari'u min al-mushrikeen wa rasul Allah ya yanke alaka da mushrikai babu tattaunawa bana babu hasantawa haka manzon shi ya yanke alaka dan haka ta rage gare ku fa'in tubtum fawwa khairu lakum in kuka tuba kenan kuka musulunta kuka shiga layi yin hakan shine mahi alkhairi gare ku da taurin kai wa in tawallaitum in wannan kira da aka yi wannan sarwa da aka muku daga yau babu zama lafiya babu amana mu da ku he fafatawa an kira ku zo ku tuba ku ya tuba kuka bada baya kan kira ku zo ku tuba to wa fa'alamu kusan da cewa annakum ghairu mu'jizillah ba kwa gagara Allah in ba kwa gagara Allah kuma wa bashirul ladina kafaru bi azabin alim kai bishara nan ta kama azole su ne kai kai bishara ga dukkan kahuri ka musu bishara da azaba mai tsanani a wajen Allah ci gaba إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين na'am wannan dai aya ta yanke wannan alaka an mun diba a wancan zamanin kala ku da kahuran akwai wanda su babu alƙawari ba magana kuma suna zama su ba ba da kai ba da taba su akwai wanda su kuma a muna da alƙawari akwai alƙawarin zama lahiya amma ba kai da mu da ku kowa zaman shi babu alƙawarin shekara kaza rana kaza babu kuma akwai wanda suke da alƙawari lokaci kaza ƙayyadadde zuwa wata kaza mu da ku muna cikin sulhu wannan abu su ne to yanzu nan magana ta waɗanda ba su da alƙawari ko ɗaya dama da masu alƙawari mara ƙa'ida su ne Allah ya ce wannan wata hudu shi ne ƙarshen nasu daga ran nan aka masa wata hudu in wata hudu ya ƙare an ce wannan iya ƙarewa tun goma ga watan zulhijja zuwa goma ga watan na garbi a wannan an kadi ba zulhijja ya kai muharram safar rabi a wannan kan to zikin daga goma ga biyu rabi a wannan watan daga shi mu da ku gurin don daga wani na iya bigewa kowa samu kwan gara ba sa ce ma'ana babu wanda ba maka eh amma ka hinda ba ta kowa to amma a wani zamanin akwai waɗanda suke da alƙawari bi cika ba iyawa ayi na shika guda misali shi ba na a ce wata hudu to Allah ya ce illal ladina ahadtu min al-mushrikin thumma lam yanqusukum sha'an sai waɗanda Allah ya ware wanda ba su ci wannan wata hudu wanda sun yi alƙawari da ku wasu mushrikai thumma lam yanqusukum sha'an ba su rage komai ba kenan sun cika abin da aka sa hannun sun zama lahiya sun kare komi sun cika alƙawari su wani inda ba su rage komi ba kuma lam yuzahiru alaikum ahad ahada ba su kama ma ba wani kawuri ya zo aka yaƙe su da aka aka yaƙe ku da su su ba su yaƙe ku ba kuma ba su kama wa- ba su kama ma ba wani yaƙe ku to su irin wannan Allah ce fa atimmu ilayhim ahadan kan sun cike nan Allah ta su wa'annan duk kafare ne a cika musu alƙawarin su in shekara nawa ne sai ya ƙare fatimu idan ahadahum ila muddatihim a cika masa alƙawalin da aka yi da su zuwa muddakin da aka yanke inna la yuhibbul muttaqin Allah ya sa masu jin tsoron shi masu kenan masu bin dokokin shi nan ka shirya ga masu imani kenan irin wannan kenan ka taba su
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم na'am Allah ce fa'idan salahal ashhurul hurum idan watanni na alhurma suka kare faqatul mushriki haythu wajadtumuhu nan al ashhurul hurum ba wancan ba wanda muka sani na tsarkar da muharram ba shi ba wannan watannin guda hudu da Allah ya ce ku zamana arba'a ta ashhurukin wannan an ba ku kariya ba a taba ku to ana ne wa'annan wata hudu da Allah yanki shi zan salaka ne idan suka kare to ku masu imani faqatul mushrikin haythu wajadtumuh ku yaki ko ku kashe mushrikai duk inda kuka same su wa khuzuhum ku kama wa hasrum ku dare ku tsare wa qaudu lahum kullu marsad duk wata hanya yanzu kenan ko duk wata hanya amma ku dama ku yi ambiskat ƙofar rago musu ƙofar rago in ku sun sanabi tun an gaya musu babu maganar zama lahiya babu kenan ciki- kenan suke na an hudi da suke nan yaƙi ya buɗe tsakanin ku da su kuran yaƙi ne ya buɗe babu babu wani yanzu maganar zama lahiya haka za a yi ya ce ku zamana duk wata hanya tasu ku musu ƙofar rago amma duk da haka Allah ce fa'in tabu wa aqamu sala idan suka tuba suka tsaye da sallah wa atau zakka suka bada zakka fa khallu sabilahu ku sha musalahiya yawan wannan shine cewa musulunci ya shar'a jihadi fi sabilillah wannan an yi ne saboda musulunci izzar islam ba don ba ta soke sabon alkawali kuma don za mu ga duk sun gaba da annabi haka an yi magana hayyar da yawan alkawallan amma wannan ya kan tara kenan garin masu cewa kamar su kawo ta ruwa kaza kaza wata adalci a cikin addini to sun haɗa adalci ne Allah ce da an gansa kuro a kama alkawali ya kare ku kama ku ɗarme ku ne haka Allah ce ba Allah ne ba inda da ta hadisi wai wa da ta danci wannan dan duniya zai ta wai wa ta danci a cikin sunna ba ta danci ba mu gane kullum mutane idan mutum yana magana so da yawa sai mu zaka manciya in kana magana Allah Qur'ani ko wace ka sunna a magana ce ta Allah mahalicci mutum ka diba a ya dace kaza ko duruwa kin wani duruwa kin wani ne tsakanin kada Allah ba ta duruwa Allah shine mahalicin gobe abin da ga dama ke shi ce kai ko ka kai shi ce aka shi kan maka yi ba shi ya ce makan kai rinta kashe ka aka ce ka wuri Allah ne ce ba na bada mana duniya doka duniya doka wani daga za Allah ne ce aka ce ka wuri ya kawo ci shi ce ai ai jihadi amma an ya aku da annabi wanda ya tsara ya ake yi a ina ake yi duk wannan tsari kuma da manzon da Allah ya kushi amma Allah ne shar'anta jihadi fi sabilillah amma jihadi ba a ce zuwan kara zube a iya da tsari don Allah aikowa yi da haka yana a takaice Allah ya ce a yi kaza a yi zina a kashe mutane zina a su zo mutumin a kashe don ya zina shi Allah ya kashe shi ne mutane barawa yake shi Allah ya ce a yanke hannun shi Allah shi ya mutumin ya hannun ko ba gane inda kan imani ne shi Allah shi ya mutumin shi ya hannun ya ce ku yanke hannun ne mutane mutane sun abin kuna abin na Adam wani a kullum Allah iya magana magana shi yake shi Allah abin da yake yi dan bayin bayin shi ne eh shi kayan shi kuma shi ke dokar shi haka shi doka barawo a yanke hannun wanda ya zina inda almi a kashe in ba almi a mai bulala don da Allah da kan shi dan kawai mutan kasafi abuka bulala 80 don na fadarin Allah ne wani abin da wani ba haka Allah ya ce aikur ba ya ba ya maka dadi ba ba ya kaso ba haka Allah ya ce haka ya ce aikur eh doka Allah kenan Allah ya ce kenan fa in tabu idan suka tuba wa qamu sala suka tsaye da sallah wa atu zakka suka bada zakka wannan shine ga sharadin kenan ce fa khallu sabilahu lokacin da aka yi Allah ya manzala cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah an samu ɗan rida cewa dama ai manzo Allah shi aka ce khuzmin khuzmin min amalin sadaqatan tudhiru tuzakin biya ko to Allah aka ce Allah ya ba annabi umarni khuzmin amalin sadaqatan tudhiru biya tuzakin biya Allah ya ce ka amshi zakar su annabi aka ce amsa to annabi ya mutu shi ke sun huta dan Allah annabi ya ce amsa khuz min amalin sadaqatan tudhiru biya tuzakin ka amshi zakka to Allah da sun ya mutu kai mun kare shikenan suka ce su musu ba zakka kun su sun tawaye su suka ta kare da mu kuma sun aya suka ma aya suka kawo annabi aka ce Allah kajiwa eh suka aya Allah ce annabi khuz min amalin sadaqatan kai zaka amsa to annabi ya mutu wa zan ba kuma wani aya suka su mai harko harko boko haram na eh su kur aya su kurun abubakar ya ce wallahi ya ce ni kuma zan yaki duk wanda ya raba tsakan sallah zakka duk wanda ya raba tsakan sallah zakka zan yaki shi ana umar ce abubakar ta zaka ya ki mutane sai kalmar shahada Allah ya ce annabi ce ku ya ya ta amma ya ki mutane sai kalmar shahada sun tsaye da sallah kuma ka yi su akan zakka Abubakar ce wallahi dole ne zaka kana zakka zan zan yake shi in da kai kace kan zaka sallah baka zakka to wallahi zan yake ka yace inda zaka kana ni dan akuya akuya sana wallahi zan ina gisu Umar ya ce wallahi naga alama Abubakar kun ya da gaskiya dole ne mai kauya daga wasu gano kenan nasu nasu Qur'ani ma kace kuma a ta sunan ma da ta kawo in suka tsaye suka kalmar shahada suka suka suka sallah a ko maganar zakka duk gabani abin tattaru aka Abu Bakar da gaskiya ya aiki da aya da sunna akan cewa ya kawo da zakka zakka za a yake ka ba ta kada da ba an san ke cewa wanda ya zakka za mu yake shi kuma a amshi raba duke shi wannan shine hukuncin ka ba ce ba zakka kariya ce ba hana ce rowa ce bai so ibada sai ruwa zaka Allah dan almace zamu yake shi kuma zamu amshi rabin duke shi misali kana miliyan 10 kana zaka sai a yake ka ba mun ko amshi kaga miliyan 10 jaka 250 ne za a amsa ina gani to sai a amshi kuma a haya da miliyan 5 za a sa bitul mal eh rabin duke ka za a amsa kuma idan aka shika ka kawo da abanza bai kawo da abanza aka shika wajen yakin dan almace zamu yake kuma haka aka yakin ina abubakar haka yake su kenan sharadin ma a tsaye da sallah imani tsaye da sallah bar zakka wani abun uku suke gama su suke hana a yaƙi mutum dan bi ba azumi uzurin shi kan shi da Allah dan bi shi haji ba amma wa'annan uku su ne nasin Qur'ani da Sunna suka kawo tsaye da yaƙal al'umma in dai an an imani an tsaye sallah aka bar zakka to ba da muku yaƙi su amma ko sun imani su bi sallah za a yaƙa su mun imani ban ba zakka za a yaƙe su ana shari'a musulunci kenan wannan haka Allah tsara fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakka in suka tuba suka tsaya suka bada zakka fa khallu sabilan kubar su kaku taba kowa cikin su wai wala aya ta ikhwanukum fi din yan wanku na din sun zama yan wanku yace inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai shin kai ci gaba وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك fa'ajiru wata sama kalam Allah inda duk halin da ake ciki sai wani mushriki sai nemi zawwa wajenka nake da ma'ana neman a can neman makwabtaka da kai ko zama da kai yazo shi inda kake yazo wajenka fa'ajiru ka bashi kariya nan shi da kace ana ba da biza a musulunci ko da akwai daular islamiyya a ba kahuri biza ya shigo shi aka ce aka hurai akwai mu'ahad akwai zimmi akwai makaci alharbi me zimmi kahuri ne iya cikin ku na amana ya yi addinin shi an sa mai dokoki da zai bi ba a taba shi za ba shi ya abu amma akwai dokoki da aka samu shi rasa takunkumi ka addinin shi ya tsaya mai kayan shi mu'ahad wanda iya kasar su koya garin su kudu su kan zama la'iya alharbi wanda kuma tsakanin ku da shi yake yake ne akwai wannan almutaman da aka ce wannan wannan irin wannan na wanda aka bashi ijara wanda shi zai waye koma mutaman an ba shi dama ya zo wani abu ne ya koma ba zama zai ba ya zo wani harkoki da garin ya kare ya koma garinsu kamar mutum ake mutum biza ta zo yaki wa mu da ido ko zo na ziyarar nan wanshi to irin wannan duk musulmi ba su kariya da wancan mu'ad da wannan zimmi da wannan mutaman kai musulmi baka dama ka taba su har manzo ka ce duk wanda ya taba ya kashe mu'ahad bai samu kamshin aljanna saboda makirin amana a musulunci za a hana ka shiga cikin gaggamin farko sai daga baya dai amma dai sai ka samu wannan wannan kuba tsare ka kuma annabi ya haramta kuma za me yake cewa duk da cewa musulunci kai da amma abiyadiya ba a kashe musulmi kan kawuri wannan ko da ta saba kana iyawa ayin alƙawari ya kashe wani kahuri to da ne bace ba kashe musulmi da kashe kahuri wannan ita doka ce ta musulunci ba kashe musulmi da kashe arni sai dai a mai wata doka diya sai dai diya ta zama da to nan dai Allah ya ce kenan wa in ahadu min kullu mushrikin sijara daya daga cikin mushrikai ne makwataka da kai zama da kai fa ajiru ka bashi kariya hatta ya sama kalam Allah ya tsaya ya zo ya ji mantan Allah kenan dama ce zo ji wa'azi bayan addini zawa cikin ku ko zama a cikin ku zai bashi dama da jin addini ya san addinin kenan bashi dama ya zo ya ji maganar Allah sun abliku ma'amana in ya zo ya kare abin da yake yi kuma ku ba shi kariya har ya kai cikin aminci kuma suke shi kam sun ta koyar da jejeniya ta zama lahiya akwai alƙawar zama lahiya tsakanin mu da kawai ya ce zalik bi annahum qaumun la ya'lamun wannan doka da Allah Allah ce domin mutane ba su san ba shari'a sai ta ga ga doka ta ga tsarin Allah
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله nan kake mamaki wai da Allah ya ce wannan bara'atu min rasuli da Allah ya yanke wannan alƙawari da yanke wannan alaka shi Allah ke cewa ta yaya Allah zai rike alƙawari na mushrikai ko manzon Allah ya rike alƙawari da su alhali ga halinsu kai amma Allah ya ware wannan abin da Allah ce bai dace ba a zamana da su har kuru alƙawli na karazini illa ladina ahadtum inda al haram akwai wanda kuka yi alƙawli da su akan masjid haram wanda wasu daga cikin ƙurayshawa akan zama lahiya da mudda sananna to wa'annan su dole fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum mataka sun tsaya sun cika alƙawarin da aka yi da su yadda kun aje ba su tawaye komai ba to nan a ba su dama su ci gaba da kai da kawowa har lokacin ƙarin muddakin su inna allaha yuhibbul muttaqin ma da kaka maido cewa Allah iya san masu jin tsoron shi kenan kuma ku bi doka Allah inda abin ya zo ku yi shi ko shi ayin da yake sun san sa hannu warware alƙawali ba suka yanda aka ce a yi a bar su a yanda aka ajiye a cika magana ko magana a cika magana na'am kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
الله يقول كيف متى يا الله زبرنا على قول هكا رازب كودس alhali wa in zaharu alaikum la ruqubu fikum illa wala dimma wannan mutane inda har za su samu dama akan ku kenan alƙawarin dama a baka yake ba su alƙawari in za su samu dama akan ku ba sa kiyaye wani alkawali ko na zumunta ta tsakaninku yardunakum bi afwahim abaka za su muku daɗin baki kamar da gaske ƴan uwa ne abokan juna kaza kaza kaza a baki amma abaka ne Allah ta abaka ne wa ta aba qulubum suna ga muku soyayya da alƙawari na amana amana ta abaka ne suna hori abaka zuciyarsu ba ta sana ba suke ko wanda suke dole kurin dan dai muna huci dan dan sai da ku amma zuciyarsu ba ta amince wannan ba abinda bakin ke hudi shine kenan la yarqubu fikum illa wala dima ba sa kiyaye alƙawari ko zumunci take tsakaninku yardunakum rudunakum bi afwahim sunna yarda da ku da baki ne wa ta'aba qulubuhum zakatan sun ki ba ta san wani abu suke wadi wa akasaruhum fasiqun mahi yawan su fasikai ne ma'ana ba sa bin ba sa kiyaye dokar Allah
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
atiluhum قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته